bismillahir rahmanir rahim wa min adabika fi hazal maqami yana daga ladabinka kai muridi dan uwa a wannan matsayin dangane da maganar da zaka faɗa ga yan uwanka muridai an tasduqa fi kulli ma tubiruhum bi ka tabbatar kayi gaskiya a cikin duk abin da kake ba su labari da shi kakka ba su labari da abin da ba tabbas ba ya zama duk abin da za ka faɗa musu tabbas ne wa fi kulli ma ta'muruhum wa turshiduhum ilai kai gaskiya a cikin dukkan abin da za ka umarce su da shi da abin da za ka shirya da su zuwa gare shi an abla bin mas'ud an kabla ga abla bin mas'ud marfu'a daga annabi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bisidiki yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina umarta ku da gaskiya fa inna sirqa ya hadila albir domin gaskiya tana shiryarwa zuwa nagarta wa innal birra ya hadila aljannati nagarta kuma tana shiryarwa tana dora bawa akan tafarkin aljanna wa ma zalu rajulu yasduq mutum bai gushewa yana faɗar gaskiya wa ya taharrasa yana kirdadar gaskiya a cikin lamuransa hatta ya kutaba inda Allah siddiqa sai an rubuta shi mai yawan gaskiya siddiqi a wajen Allah siddiqanci wadda martaba ce da take zuwa bayan martabar annabta ma allazina na malaluna nabiyina was siddiqina wa iyyakum wal kaziba ina hana ku daga yin ƙarya fa innal kaziba domin ƙarya ya hadi ilal fujuri tana dora bawa akan tafarkin banna tana shiryarwa ga banna wa inal fujura ya hadi ilan nari banna tana dora bawa ne ga tafarkin wuta wa ma zalu rajul ya kazu mutum bai gushewa yana ƙarya wa ya taharar kaziba yana kira da ƙarya hatta ta bayin Allah kazzaba har sai an rubuta shi wajen Allah mai yawan ƙarya rawahu buhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah mudawwala da buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn majah sun ruwaito hadisin hadisin wanda yake dogo wai za su dara min al'ihwani ilai ka bayan jibu gara baka idan wani abu ya abu daga 'yan uwa a haƙƙinka abinda zai sa a ce ka yi fushi abinda zai jawo fushinka amma alaika illa an tamlika nafsaka ba abinda za a umarce ka da shi a wannan halin sai ko kai ka kare ka mallaki kanka wato kai kwantarolin ɗin kanka wata rubuta a hawalaka ka kiyaye halayenka fafila hadisi an abi hurairata marfuwa ya zo a hadisi daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam laisa shadidu bi surati kakkarfa ba shine mai yawan kada mutane ba wayanna mashadidu allazi yamliku nafsahu inda al-garabi wanda yake kakkarfa shine wanda yake iya mallaka kansa in yayi fushi wanda aka aka saba masa cewa an saba masa bai sa ya dau matakin da ba daidai ba rawahu buhari wa muslim wa abu dawud wannan hadisi da buhari da muslim da abu dawud da sun ruwaito shi wa fil hadisi an abi hurairah ta marfuwa ya zo a hadisi daga abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan cewa wani mutum zara ahlahu fi qaratin ukhra ya zaici wani dan uwa nasa a wani gari fa arsadallahu ala man rajatihi malakan sai Allah ya kai mala'ika ya zamo yana dakatarsa inda zai bi aka tura mala'ika ya zama yana dakatar bawan allah nan mai ziyartar dan uwan nasa a kan hanya falamma a ta alaihi yayin da mutumin ya je wajen mala'ikan ƙwala sai mala'ikan ya ce da mutumin aina turidu ina kake nufi ƙala sai mutumin ya ce uridu a hallefi hazil karin ina nufin wani dan uwana ne ina nufin in ziyarci wani dan uwana a garin nan ƙwala sai mala'ika ya ce da shi hallaka alaihi min ni'matin tarubuha akwai wata ni'ima da ya yi ma ne da kake masa sakayya a kanta da can akwai wani abu ne da ya yi ma da kake renon wannan abin ko ko akwai abu da kake so nan gaba ya yi ma shi ya sa za ka ziyarce shi don ya biya ma bukata ƙwala sai mutumin nan ya ce la ba wani abu irin wannan gaira anni uhibbuhu fillah abin da ya sa kawai zan ziyarce shi domin ni ina son sa dan Allah ƙala sai mala'ika ya ce fa ni rasulullahi ilaika ni ɗan aike ne na Allah zuwa gare ka annan laha kad ahabbaka cewa ubangiji ya so ka kama a hababta hufi kamar yadda ya kaso wannan bawa wannan ɗan uwana ka dan Allah rawahu muslim muslim ne ruwaito wannan hadis wa ubada ta marfuwa an kama daga ubada ta sabihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya qulu lahu ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala na cewa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya soyayya ta ta waje ba ga masu son junansu saboda ne wa kalmat muhabbati lil mutawassili nafiyya soyayya ta ta wajaba ga masa da junan su saboda ni wa haqqan muhabbati lil mutazawiri nafiyya soyayya ta ta wajaba ga masu ziyartar juna saboda ni masu ziyartar juna saboda ni wa haqqan muhabbati lil mutabazili nafiyya soyayya ta ta wajaba ga masu yi wa junan su kyauta saboda ni rawahu ahmadu bi isnadin sahih imam ahmad ne ya rawaito hadisin nan da isnadi ingantacce bayan ubadata ya an karbo daga ubadata ibn samit fi ba riwayatihi li hadha hadisi a cikin sashen ruwayoyinsa ga wannan hadisin qala allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa kada haqqat mahabbati lil ladzina yatahabbuna min ajali soyayya ta ta wajaba ga wanda suke son juna saboda ne wa kada haqqat mahabbati lil ladzina yatazawaruna min ajali hakika soyayya ta ta waje ba ga wanda suke ziyartar junansu saboda ni wa kad haqqan mahabbati lil ladzina yatabazaluna min ajali hakika soyayya ta ta waje ba ga wanda suke wa junansu alheri suke wa junansu kyauta saboda ni wa kad haqqan mahabbati lil ladzina yatasadaquna min ajali hakika soyayya ta ta waje ba ga wanda suke abuta saboda ni rawahu ahmad wa tabarani fi salasa imam ahmad ya rawaito wannan hadisin haka nan dabara ne ya rawaito a ma'ajimin sa guda uku da mujamus sagir da ausat da kuma kabir wasiyaqu lahum yanda aka kawo hadisin sigar yanda shi dabarani ya rawaito hadisin ne wal hakim haka nan hakim ya rawaito wannan hadisin wasa hawa isnadahu ya ce isnadin sa ingantacce ne wa haka za ta zuru haka nan ka dinga ziyartar yan uwanka muridai litusliha fasidan nan ka gyara abin da ya ɓaci nasu wato ƙawwima mu'uwajjahum ka daidaita abin da yake nasu wanda ya karkace ka daidaita karkataccen su wa qasduka fi kulli hadha wajhullahi wa ridwan ya zama manufarka a dukkan wannan shine nufda zatin Allah da neman yardar Allah wai zaka shafta na kasan idan ka yayi ka gano tawaya haƙiƙiyan tabbatacce fi ba alim a sashen su kaga wani a cikin su ya sunta da wata sifa ta waya fala ta garab kada ka ce za ka fishi izalam yudikal mubtala bihi bi surati idan wanda aka jarrabe shi da tawayan nan ya kasa bin ka da gaggawa kai kokarin ka daidaita shi amma ya ki daidaituwa to kar ka ce za ka fishi bala jibu an tarfuka bihi bari abin da yake wajibi ka tausasa masa wata ta'ahadu wata ta'ahadahu ka bibiye shi bil mau'izati da gargadi gargadin ko da yake kyakkyawa wal irshadi da shirarwa hata ya lina qalbuhu har zuciyarsa ta taushi fayasihu ko fayasiha bi marari ya zama ya warke daga rashin lafiyarsa fa kan min naqasin ya'lamuhu Allahu fika domin kai dinnan da kaga wani da tawaya to kai ma tawayar da Allah ya san tana tare da kai tana da yawa kana da tawaya ta bangarori da yawa Allah ya san wannan tawaya wa huwa yasturuhu alayka alhali Allah yana kare yana sitirce wannan tawaya daga gare ka ma gina fa an ka tare shi Allah ya wadata daga gare ka wala tuhadib ahadan minhum illa bima fihi qudratu fahmihi wa idraki kakkace za ka yi magana da wani a cikin su sai ko da abin da yake da ikon fahimta bi ba fihi qudratu ba qudratu ho bane abin da yake da ikon fahimta abin da yake da ikon ganowa wa ƙabal kulla uzuri ka karɓi duk wani hanzari yukaddimu na hulaka da za su kawo gare ka ka su kawo hanzari ka ture in wannan ba hujja ba ce a'a ka tsaya ka duba ka gani fa fil hadisi marfu'a ya zo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mani'tu zira ilaihi mani'tu zira ilaihi wanda aka kawo masa hanzari falam ya kabal ya zama bai karba ba lam yarid alayyal haura ba shi ba gangaro tafkina ba shi ba zuwa inda tafkina yake balle ya ce zai sha rawahu dabarani yu fil ausadi dabarani ya rawaito wannan hadisin a mujamul ausad wa fi uhura ya zo a wata ruwayar an aisha ta daga sayyida aisha mani ta zara ila ahihil muslim min shay'in balagahu anhu wanda ya kai hanzari ga dan uwansa musulmi daga game da wani abu da ya isan masa daga gare shi falam ya kabal ya zama bai karba hanzarin ba to lam yarid alayyal haura ba inda za a yi ya gangare wa tafkina rawahu dabarani dabarani ya ruwaito hadisin wa fil hadisi an ubada ta marfu'a ya zo hadisi daga ubada wanda marfu'i laysa min ummati man lam yubajjil kabirana wayar ham sagirana wa arif li alimina haka wanda baya girmama manya baya tausaya wa na ƙasa baya sanin haƙoƙin malamai to wannan baya cikin al'umma rawahu dabaraniyo wa isnaduhu hasan dabarani ya rawaito wannan hadisin isnadin sa kyakkyawa ne wa ni ibn abbas marfu'a an kama daga abdullahi ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yuqir al kabira wa yarhami as sagira wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha anil munkar wanda baya to baya girmama na gaba baya tausayawa na ƙasa baya umarni da abin da ya dace baya hani daga abin da bai dace ba to baya cikin mu رواه أحمد والبزار بنحوه والدبراني متصل Imam Ahmad ya rawaito hadisin Bazzaru ya rawaito kamar sa haka nan Dabarani ya rawaito shi a takaice wa zada ti Dabarani a tasa ruwa da ya kara waya arflana hakana wanda bai san haƙƙin mu ba wa Anas ibn Malik marfu'a an karɓi daga Anas ibn Malik daga Manzala sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yukir kabir wa man lam yukir kabira na wa hamsa girana wanda baya girmama manyan mu baya tausayawa na ƙasa baya cikin rawahu abu ala abu ala ne ya rawaito wannan hadisin wa dabarani da dabarani fil ausadi a mujamul ausad wa zada ya dadi wa yu'ahi fina wa yazur ya zama yana yan uwantaka saboda mu yana ziyarta saboda mu kullu hadhil hadis duka hadisan nan da aka kawo shahidatu tana shaidawa bi asalati hazihi al'ada bi shara da cewa ladubban nan da aka faɗa wanda suka sufaye suka fi kowa kula da su suna da asali a shari'a kuma alaika illa an ta'amala biha ba wani abu da ake bukata daga gare ka sai ko ka dage ka tsaya ka ga kayi aiki da ita wallahu muwaffiqu Allah shine mai gamda katar salisuha abu na uku at-tawaru lahu kaskan da kai gare su wa qabulu isharatihim da karbar nunansu wal intisafu lahum min nafsika ka tabbatar ka ba su haƙoƙinsu daga kanka haƙoƙin da suke da su a kanka ka tabbatar ka ba su wa hidmatuhum da ka tsaya kai musu hidima bi kadari ma yumkinuka gurgurdan yanda yayi ma imkani wal qiyamu ma'ahum fi kulli ma yuridu ya zama ka tsaya tare da su a cikin duk abin da suka nufa wal ihtimamu bi hawaidi ya zama kana kula da bukatunsu wal ijabatu an islati ka ringa ba da amsa daga tambayoyinsu biludufin da tausasawa kuwa wal igra'u an zallati muhaffawati da rintsewa daga tubatufansu da kurakuransu dan sun yi tuntube ko sun yi kuskure ka ringa kau da kai kama marafi kalamin shehu tijani kamar da ya gabata gare mu a maganar shehu tijani radiyallahu ta'ala wala karkana alaihi salatu wassalam ya tawaro hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine shugaba a cikin dukkan halitta ya fi kowa a halitta Allah amma ya kasance tare da haka yana kasan da wala takabbaru baya girman kai wa yudilul julusa yana tsawaita zaman sa ma afukara il mu'minin tare da wanda suke almajirai na mu'mine ruwa afayin ko wanda suke rauna nan su wa yurahibu bihi yana maraba da su wa ya kulu ma'ahu yana zauna ya ci abinci tare da su wa ya zuruhu yana ziyartar su wa ya malu ma'ahum kulla shay yana aikata komai tare da su ya zidu ural mahabbati abinda duk zai kara igiyar soyayya fi qulubihim a zukatan su zai kara mata kuwatan karfi wa matanatan da karfafa wa haka za ahlullahi wannan shine tsarin bayin Allah da suke na Allah bin ahli sahabati ila ahirin dahari tun daga zamanin sahabbai har zuwa ƙarshen zamani wa ha'ula fuqara wannan wanda suke almajiran na ake ganin su su ba koman komai ba a habbu ibadillahi ilaihi ta'ala su ne mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a su ne mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala alam da sun tashi a hadal hadiri